الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna yammacin juma'a sha biyar daidai ga wannan wata na zulhijja hijar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1440 daidai wanda ya daidai da sha shida ga watan takwas shekara ta 2019 miladiya a inda muke ci gaba a cikin karatu littafin namu mai albarka kitabu tauhid na babban malamin nan Allah kare shi ya zamanin shi Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafizahullahu ta'ala lalle mun kwambi ba a darasi ba duba ga cewa an shiga kwanakai guda goma na watan Dhulhijja gashi yau Allah ya dawo da mu lalle muna mika cikakken godiya mu zuwa ga Allah subhanahu ta'ala da ya ba mu dama dawowa da kuma ci gaba a cikin karatun namu muna fatan Allah madaukakin sarki da sunayen shi tsarkaka da sifofin shi masu kamala ya mana gamdakatar ya biya mana bukatocin mu na alkhairi ya kare mu daga dukkan sharri ababen da muka gabatar na ayyukan alkhairi a cikin kwanakan nan guda goma masu albarka da suka gabata Allah ya karba mana gaba daya kuskure da banna da abin da muka wanda bai dace ba Allah ya gafarta mana yau za mu tashi albabun rabi' sai ma da yace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم حفظه الله الباب الرابع البدع ويتضمن الفصول التالية الفصل الأول تعريف البدع أنواعها أحكامها الفصل الثاني ظهور ظهور البدع في حياة المسلمين والأسباب التي أدت إليها الفصل الثالث موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة ومنهج أهل السنة والجماعة في الرد عليهم الفصل الرابع الكلام على نماذج من البدع المعاصرة وهي واحد الاحتفال بالمولد النبوي ثاني التبرك بالأماكن والآثار والأموال ونحو ذلك ثالثا البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله
ما لا يكفي الباب الرابع babi na fudu a cikin wannan littafi mai albarka wanda kuma shine babi na ƙarshe na wannan littafi albida zai bayani ne game da abin da ya shahi bid'a wa yatadammanu al-fusul at-taliya malaci wannan babin ya kumshi wannan fasalolin da za su zo al-fasl al-awwal ta'riful bid'a fasali na farko a cikin wannan babin na hudu shine menene bid'a anwa'uha nau'ikan bid'a ahkamuha hukumce hukumcen bid'a الفصل الثاني فصل نبي فصل نبي a cikin wannan babi na hudu shine zuhurul bid'a fi hayatin musulmi bayyana bid'a a cikin rayuwar musulmi yaushe ne bid'a ta bayyana wal asbabu lati addat ilaiha da sababban da suka jawo yin bid'a الفصل الثالث فصلين أكو أتشوانا بابي موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة matsayin al'umma ta musulunci game da 'yan bid'a me matsayin al'umman musulmi game da 'yan bid'a wa manhaju ahli sunnati wal jama'a fi raddi alaihim da kuma manhaji na ahli sunna wal jama'a a cikin yin raddi ga 'yan bid'a الفصل الرابع فصلي النهد وان كما شيني na karshe a cikin wannan littafin fil kalami ala namadiji namadiji min al bid'i al mu'asira wa hiya kenan fasali na fudu zai yi bayani a cikin wasu maganganu a matsayin buga misali na bid'o'in zamani zai bayani kenan cikin abin da ya shafi wasu bid'o'i na zamani wahiya su ne na farko al-ihtifalu bil maulidin nabawi yin sallah da murna ta maulidin manzon Allah ne hukuncin shi abin na biyu at-tabarruku bil amakini wal athar wal amwati wa nahwi dhalika neman albarka da wasu wurare ko ku wasu kufa ko alamomi ko ku neman albarka da wasu matattu da abin da ke kama da haka abu na uku shine albida'u fi majalil ibadat والتقرب إلى الله zai bayani cikin abin da ya shafi bid'a a fagen bauta da ayyukan da ake neman kusanci da su a wurin Allah kenan kaga wanga baban abin da ya kumsa gaba ɗaya kenan wanda za mu zo mu ji su ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala sai ma da ya ce تعريف البدع أنواعها وأحكامها واحد تعريفها البدعة في اللغة مأخوذة من البدع من البدع وهو اختراء على غير مثال سابق ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض أي مخترعها على غير مثال سابق قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد بل تقدمني كثير من الرسل ويقال ابتدع فلان بدعة يعني ابتدع طريقة لم يسبق إليها والابتداع على قسمين واحد ابتداع في العبادات كابتداع مخترعات حديثة وهذا مباح لأن الأصل في العبادات الإباحة ثانيا وابتداع في الدين وهذا محرم لأن الأصل فيه التوقف قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ثانيا أنواع البدع البدعة في الدين نوعان النوع الأول يا يهكم أبنا فرقو ما ليش تعريف البدع تعريف البدعة منين بدعة أنواعها da nau'ikan bid'a ahkamuha da kuma hukumce-hukumcen bid'a kenan wannan fasali zai maka bayanin da ya kumshi me ake ce ma bid'a a addinance sannan bid'a kala-kala ce nau'i daban-daban ce sannan kuma hukumce-hukumcen da suke rataya akan duk kowane nau'i daga cikin anwa na bid'a abinda zai fara maka da shi ta'arifin bid'a ta'arifuha me ake ce ma bid'a al-bid'atu fil lugha ma'khuzatun min al-bad'i idan aka ce albid'atu a yaren larabci idan aka ce albid'atu da harshen larabci ma'khudatun min albad'i kalma ce da aka ɗauko ta daga lafazin albad'i wa huwa al-ikhtira'u abinda ake ce ma albad'i shine kirkira shine bid'a da yaren larabci kenan duk abinda aka kirkire shi على غير مثال سابق bisa ga an yi shi ba bisa ga wani misali da ya gabata ba kenan duk abin da aka kirkira ba tare da an ga wani modal a wani wuri ba shine bid'a a yaren larabci ina fata mun gane kenan kai ka kirkire shi kai ka sabanta shi ko ko kai ka fare shi ta yadda ba a samu wani wanda ya gabace ka wurin aikata wannan abun ba shi yake ce ma bid'a da yaren larabci wa minhu qawluhu ta'ala na daga cikin abin da zai fito maka da ma'anar bid'a a yaren larabci faɗa Allah madaukakin sarki da yace badi'us samawati wal ard kaga badi'u wanda ya kaga ya fara ya kirkiri sammai da kasai kaga Allah shi ya fare su ko shi ya kage su ba tare da ya ga wani yayi su ba gabanin shi yayi su shi da yake ce ma bid'a ikhtira ka kirkiri wani abin da ba a samu wani wanda ya gabace ka ba kafin ka yi shi kuma kaga ai halittar sammai da kasai farko wanda ya fare su shine wa Allah ya ga wani yayi gabanin shi yayi bai gani ba shine ake cewa bid'a da yaran larabci ai muqtari'uha ala ghairi misalin sabiq wanda ya kage su ya fare su ba tare da ya ga wani misalin da ya gabata ba qauluhu ta'ala da kuma faɗa Allah madaukakin sarki da yake cewa kul ma kuntu bid'an min ar-rusul annabi yake cewa mutanen sa ku sani ni bin kasance ba ni ne farkon manzanni da ya fara zuwa da sako daga wurin Allah kafin ni wasu manzanni sun zo ina fatan mun gane kenan dai bid'a a yaran larabci tana nuna mi farar abu ba ni na fari da cewa ni manzo bane daga Allah kenan gabani na akwai manzanni ke ma kuntu bid'an min ar-rusul ai ma kuntu awwala man ja'a bir risala ban kasance bani ne farkon wanda ya zo da manzanci من الله إلى العباد دق الله زوى قباي بل تقدمني كثير من, من الرسل بل أنسى موسى داما دق تكون منزني دستك قباتيني كافن زواتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقال ابتدع فلان بدعة أكن شيء وانا يا كركر بدعة يا فارئ أبو yace ya'ani ibtada'a tariqatan lam yusbaq ilaiha ya fari wata hanya wanda wani bai gabace shi ba wurin fararta shine farko wanda ya fara yinta wannan shine ma'anar luga idan aka ce bid'a a lugance kenan a yaren larabci wal ibtida'u ala qismai bid'a ta kasu kashi biyu ta kasu nawa kashi biyu kaga ya kawo bid'a ne a yaren larabci amma bai kawo ta ba a mustalah na malaman musulunci an gane ko wanda a yaren musulunci malamai da dama sun yi tarifin me ake ce ma bid'a shine ka kirkiri wani nau'i daga cikin ayyuka wanda yayi kama da shari'a ka danganta shi daga a cikin shari'a kuma shi baya cikin shari'a wannan shine bid'a kenan to sai ma da yake so ya ga maka nau'ikan bid'a dan ya yayi maka wasu matsaloli da wasu kan fama da su a yau wanda suke yin bid'a kuma suka riki wannan matsalolin a matsayin abin da zai kare su game da bid'ar da suke yi yace walibtida'u ala qismain kirkira ta kasu kashi biyu na farko ibtida'un fil adat kirkira da farar abu a cikin al'ada idan aka ce al'ada sabanin mi kenan eh shari'a al'adodinmu na yau da gobe da muka saba cikin al'adodinmu na tufafinmu al'adodinmu na mu'amalanmu ta aure da sabgoginmu da abin da ke kama da haka al'adodin cikin irin tsarin abincin da muke yi to akwai kirkira cikin al'ada shi ne na farko yace kabtida kabtida'il mukhtara'atil haditha kamar kirkira ababan zamani da ake kirkira motoci na ciki mashin mashin na ciki wayoyi salula ta zamani tana ciki jiragai da duk wasu abubuwa da akan yi ta fuskar tafiyar da rayuwa da sauƙaƙa ta wannan ma bid'a ne tun da kirkirar su akai ina fata mun gane wa hadha mubahun mala ce wannan halal wannan menene halal dan kar wani kafa maka hujja da jirgi akan bid'a da yake a cikin addini suka ce mai dakata wannan bid'a ce a wajen addini jirgi salula mota microphone wa ake ce mishi duk abin da ka gani su fanka ga da ne dukkan su bine ne bid'a ce a yaran larabci ko ku bid'a ce a al'adance wani abu ne na gyaran rayuwar ku in kuka yi kun ci gaba da rayuwar ku in ba ku yi ba ma kanku ina fatan mun gane to wannan abin halal ne a shar'ance ban ma yakan iya zamantowa wajibi a wasu lokutan ina fatan mun gane ta yadda za ku yi ƙirƙirar wani abin da idan babu shi rayuwarku ba za ta tafi yadda ake so ina fatan mun gane wannan abu halal ne ku aikata shi su mantar da sauransu wanda yan bida ake kafa hujja da su su ce annabi ya sa mantar in akwai mantar annabi wanda zai sawa zai kama da shi wurin sawa babu in akwai mantar in akwai jirgi annabi zai hau shakki ko doki wa kai su bukatar irin ababen da muke amfanuwa da su a yau ko mun kasa mu ci amfanin su irin yadda su suka ci amfanin su a cikin musulunci ganin ka in akwai bindigogi da ba ma ba mai a zamanin annabi da sahabbai za su yake da takubai da masu eh da fi za su ta sai a ce bida a ce kuma a ce ai annabi bai yi ba a ga wannan jahilci malaci wannan ababe duka halal ne li'anna al-asla fil adat al-ibaha saboda asali cikin al'adodinku da za ku aikata na rayuwa halacci duk abin da za ka yi a al'ada asalin shi halacci halal babu wani abin da za a hana ka kai a al'adance sai abin da shari'a ta hana yi ina fata mun gani irin abincin ku irin yadda za a tsara shinkafa a gyaggyara ta duk bid'a ce amma kuma al'ada yadda za ku tsara ta nan wata ƙasar ba haka za ta tsara ta ko ba haka ba bid'a ce al'adanci halal ne ba wanda zai hana kai in akwai wani nasi da ce karkai kenan duk al'adodin mu halal ne ma'aikata su matukar ba su ci karo da shari'ar musulunci wannan kaso na bid'a na farko kenan wanda yake halal ne a aikata ta abu na biyu wabtida'un fid din kirkira a cikin addini wa hadha muharramun wannan yin shi haramun ne li'anna al-asla fihi at-tawaqquf saboda asli a cikin addini shine ka tsaya cak sai an ce yi kai wannan shine ka kaga bambanci tsakanin bid'a al'adance da bid'a a addini al'ada yi abun ka sai in an ce karkai musulunci ko karka yi sai an ce yi akwai bambanci ko babu akwai bambanci kenan asali a cikin ibada ko addini kirkira a cikin addini haramun ne saboda asali a cikin abin da ya shafi addini tsayawa ake yi ba a kirkira sai an ce kai kai قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مثالي كافنا sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun tambayi annabi suka ce da shi mun san yadda ake maka sallama amma ba mu san yadda ake maka salati dan ya nuna maka shi addini ba ka kirkira ba fara ba za ka yi jira za ka yi aimi a gaya maka ga yadda za ka sannan annabi ya sanar da su ya ce kulu kaza wa kaza wa kaza wa kaza zuwa ƙarshen sanati ko ba ka ba yawwa kenan addini shi ba za ka yi wangakinka ba sai an ce sahabban annabi sukan yi wasu ababe game da dabino don ya farar da iya masu yawa sai annabi ya so ya musa musu hakan ya ce karku yi haka nan mana da ba su yi ba sai da binu bai yi da kyau suka wasu suka gaya manzo Allah sai ce ku kuka fi sanin al'amarin duniya ku kuje ku gyara kayan kaga wannan al'amarin duniya ne wanga kuma addini ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiri wani abu cikin al'amarin addinin wanda babu shi a ciki fa huwa raddun wannan aikin za a mayar mai da kanshi kina da abin da zaka yi ka tabbatar akwai shi a cikin a cikin addini akwai asalin shi idan kai abin da babu shi a cikin addini ba za a karba maka shi baka da lada bal ma zaka samu zanubi akan shi saboda shiga gaban Allah ne da manzon shi sallallahu alaihi wasallam wa fi riwaya a cikin riwaya man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata aikin da babu foranmu game da wannan aikin babu lamarinmu a ciki fahuwa raddun aikin za a mayar mishi da kayan shi kenan kaga in ka kirkiri magana ko kudiri a mayar ma da kayan ka matuƙa babu asalin shi addini haka idan ka kirkiri aiki wanda babu asalin shi addini idan ka yi shi ba a karba sai a mayar maka da kayan ka ina fata mun gani shi yasa sai ga yan bid'a suna mamaki ce yanzu duk taron nan da muka yi aka kwana ana yi ba mai lada sai mu ce maka eh ba mai lada saboda mi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ba lada annabin ne ce ba lada to ya za a tabbatar maka da lada game da abinda annabi ya kore to wannan shine kashan kashan bid'a kasha kashan bid'a inda suka kasa ta kashi bi bid'a cikin al'ada da bid'a cikin ibada bid'a cikin al'ada halal ne yi kayanka batuƙabbaka ci karo da abinda shari'a ta hana amma bida a cikin addini haramun ne bai dace ka yi ba ka jira addini kammalalle ne cikakke ne baya son gyara su ake kabi ba ka kirkira ba an gane aiko yawwa annau usa abu na biyu anwa'ul bid'a ka karanta shi kashe nau'ikan bid'a kaga yanzu mun san menene bid'a ko kuma iya bambancewa tsakanin bid'a al'adance da bid'a a addinance yanzu sai nau'ikan bid'a albid'atu fi dini nau'ani bid'a a cikin addini nau'i biyu ce النوع الأول بدعة قولية اعتقادية بدعة تم جنا قولي كينا فرتي ko kuma bid'a ta kudiri abinda za ku kudirce a cikin zuciyarka kama qalat al-jahmiyya wal mu'tazila wal rafida wa sa'ir al-firaq ad-dalla wa i'tiqadatihim kaman maganganun jahmiyya jahmiyya wata kungiya ce wata firqa ce da aka yi batattu a zamanin da wanda har yanzu akwai masu irin tunaninsu haka mu'tazila wata firqa ce aka yi firqa batatta masu rubabbin tunani wanda har yanzu akwai masu irin tunaninsu haka arrafida idan aka ce arrafida ɗan shi'a kenan kaga su ma ƙungiya ce ɗan bid'a masu mummunan tunani wanda har yanzu akwai a cikin al'umma musulmi akwai masu tunaninsu wasa'ilil firaq da sauran ƙungiyoyi kama tun daga ƙungiyoyi na tijjaniya ƙadiriya da sauransu wanda yake kungiyoyi ne sun saba ma addinin musulunci ina fata mun gane kai duk kowace irin kungiya ce da aka kafa a cikin musulunci in dai dokokinta sun saba ma addini tana cikin wannan layin na yan bid'a sawa'un me yake cewa zababbe suna ta sama ma kanta mai kyau ko kuma rasu kyau duk kowace kungiya ko da kungiya ce mai da'awar su ahlus sunna ne ma'auni guda ne mu dibi wannan kungiyar da aikinta da sunanta idan aikinta ya saba ma sunan da ta faɗa makanta to wannan sunan ba zai tsirar da ita ba ahlus sunnati wal jama'a ihya'us sunna izalatul bid'a salafiyya daga sunaye ne masu kyau to amma ba sunan zamu kalla ba sai mu kalli masu sunan me suke yi idan sunan nasu ya dace da aikinsu ƙur'anin suke bi da gaske sunna ta ma'aiki suke aikatawa to daidai ne hakanan ne kan daidai suke amma duk kyawun sunan da suka naɗa makansu idan sun saba mu ƙur'ani da hadisi sasu layin yan bida wannan sunan ba zai barantar da su ina fata mun gane النوع الثاني نوع نبي ko
النوع الثاني بدعة في الدين في العبادات كالتعبد لله بعبادة لم يشرعها وهي أقسام القسم الأول ما يكون في أصل العبادة بأن يحدث أصل العبادة في أصل العبادة بأن يحدث عبادة ليس لها بأن يح- يحدث بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع كأن يحدث صلاة غير مشروعة أو صياما غير مشروع أصلا أو أعيادا غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها النوع الثاني nau'i na biyu daga cikin nau'ikan bid'a bayan kun ji bid'a ta faɗa ko ta ƙudiri shine bid'atun fil ibadat bid'a a cikin bauta kalan ibada kenan ka ta'abbudi lillahi bi ibadati lam yashra'ha kamar bauta ma Allah da wata ibadar da bai shar'anta ku bauta mishi da ita ba wannan ma bid'a ne وهي أقسام wannan nau'in na bid'a yana da kaso daban-daban alqismul awwal kaso na farko ma yakunu fi aslil ibada bid'ar da za ta kasance cikin asalin ibada an gane ko bi an yuhditha ibadatan laysa laha aslun fi shar kaman mutum ya ƙirƙiri ibadar da ba ta da asali a cikin shari'a ka an yi hadita salatan ghaira mashru'a kamar mutum ya ƙirƙiri wata sallar da ba a shar'anta yin ta ba aw siyaman ghaira mashru'in ko azumin da ba a shar'anta yin shi ba aslan aw a'yadan ghaira mashru'a ko kuma ididdika da salloli don murna wanda ba a shar'anta yin su ba ka a ayadil mawalidi wa gairiha kamar salloli na maulidi da abin da ke kama da su wannan duka bid'a ne ina fata mun gane alqismu thani kaso na biyu daga cikin kalan bid'a a ibada ma yakunu min az-ziyadati fil ibadati al-mashru'a abinda zai kasance na daɗi a cikin bautar da aka shar'anta a yi ta kaga na farko wadda ba a shar'anta ba wata sallah ce ka zo da wani salo daban wanda Allah bai ce a yi ta ba ka zo da wani azumi mai salo daban wanda Allah bai ce a yi shi ba. ina fatan mun gane ko ka zo da wasu idi da wanda wanda dai Allah bai shar'anta ba kai ka tsara kayanka to wanga ka san na biyu abinda Allah ya shar'anta eh a yi shi amma sai kai daɗi a cikin shi an gane ko kama law zada rak'atan khamisatan fi salati adh-dhuhr aw al-'asr mathalan kaman mutum ya ƙara raka'a guda ta cike ta biyar a cikin sallar az-zuhr ko al-'asr kaga dai az-zuhr ibada ce shar'antatta wa shar'antata Allah ya shar'anta ko al-'asr ibada ce shar'antatta wa shar'anta ayyuka Allah menene matsalar ka raka'a guda da ka ƙara sai kaga cewa a madadin hurhudu kai kana jin karfin jikinka kana da dama ka rika biyar biyar kaga wannan kai bid'a ce ka dada wani abin da babu shi a cikin addini akan asalin abin da an shar'anta a yi shi القسم الثالث
القسم الثالث ما يكون في صفة آداب في صفة أداء العبادة أداء العبادة المشروعة بأن يؤديها على صفة بأن غير مشروعة.
يؤديها بأن يؤديها بأن يؤديها على صفة غير مشروعة وذلك كأداء الأذكار المشروعة كأداء كأداء الأذكار المشروعة ك- كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية
مضطربة مب- مضطربة مطلبة نعم وكالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن يخرج سنة- يخرج يخرج عن سنة الرسول صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم kaso na uku daga cikin nau'ikan bauta alqism thalith kenan ma yakunu fi sifati ada'il ibada al-mashru'a abin da ke kasancewa a cikin sifa ibada wadda aka shar'anta a yi kaga can wadda ta wuce kaso na biyu aiki ne ka ƙara nan kuma sifar ce za ka canzawa duka bida ne bi an yi addiyaha ala sifatin gairi mashru'a kamar ya ba da abu bisa ga sifar da ba a shar'anta a yi ta haka nan ba wannan misalin shi yana da yawa a cikin abubuwan da muke aikatawa na yau da gobe na bid'o'i a cikin addini a cikin ibada ina fatan mun gane bari mu baku misali na kusa duk inda ake taro a ce ayi fatiha zaka ga galibi saba ma Allah da manzon shi ne bid'a tare da cewa bid'a fatiha ibada ce wadda Allah ya shar'anta cewa ayi ta ina fata mun gane amma sifar da aka zo da ita ta yadda wani zai sa ku yi ku karanto kaza ku yi kaza ku yi kaza a yi fatiha wannan sifar bid'a ce wannan kaifiyar bid'a ce saboda ba ku da wani lasisi ko wata dama ko wani dalili a shar'ance wanda ya ba ku damar yin haka tare da cewa ababen da kuka karanto ababe ne masu kyau shari'a ta ce a yi su ina fatan kun gane sallah da muke a masallaci liman ya jagorance na in yi sallama sai ce ai salati goma sha ɗaya ga manzan Allah sallah alaihi sallam salati ga manzan Allah abu ne mashru an shar'anta ayi salati ga annabi yana da falalan gaske dan duk wanda ya ma annabi salati daya Allah zai mishi salati goma man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashara ko wanda ya min salati daya Allah zai masa salati goma a madadin salatin nan ɗaya da ya mani kuma umarni ne daga Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ko haka ne ayyata take hmm inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima abu ne mai falala sai dai matsala wannan tsarin da wannan kaifiyar da salam babu shi a shar'anci ba inda aka shar'anta muku yin haka liman ya waiwayo ya ce jama'a salati goma sha ɗaya ga manzan Allah a yi ƙulhu wallahu kaza li'ilafi da kaza a yi kaza kaza babu shi a shar'ance jidda ibada ce wadda Allah ya shar'anta yin ta babu hujja babu dalili da akwai ku da farko wanda zai fara ta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai da suka biyo baya ba su taba yi ba ba su fi sanin kimar ba mu fi su sanin kimar salati ga manzon Allah amma ba su yi ba me yasa ba su yi ba saboda babu dalili da akwai da sarga mai da alkhairi ne da san gabace mai shi ina fata mun gane haka taron da za a yi wurin janaza ta mutum idan an binne shi wani ce a yi fatiha kaza a yi kaza a karanto kaza wanda galibi ma abinda mamaci yake bukata a wannan lokacin ba shi ake yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan uwanku ku nema mashi tabbata saboda yanzu za a tambaye shi istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al ku nema masa gafara da tabbata saboda yanzu za a mar tambayoyi to amma idan aka binne shi sai kaga an durkusa salati kaza ga manzon Allah qul huwallahu kaza ga wadadan wadadan mu a karanto kaza Allah ya bamu da mana mai albarka me haka mamaci ina ruwan shi da da mana ku mai albarka ya tafi shikenan duniya shi ta kare kad qamat qiyamatu ina ruwan shi da duniya ku yanzu abin da yake bukata ku ruka mishi ubangiji ya iya bada amsa Allah ya tabbatar da shi wurin bada amsa tambayoyin da za a mishi sai za ku yi ku roƙa masa Allah Allahumma ighfir lahu Allahumma thabbithu Allah gafarta mishi Allah ka tabbatar da diga digan shurin ba da amsa shine ake nema amma yau kaga an baddala wannan sunnar da wata bid'a wanda yake ma anzalallahu biha min sulfa idan kuma ka gayyi ya zamanto abin tsogumi kuma su da yake galibin masu halarta wurin wallahi jahilai ne da rawanna da manyan kaya da sunan malamai shine babban matsala jahilai ne daka da kazan su aka saba gani da malam wane kuma ba malamin bane saboda bai karanta addini shi tsaye ake yi abinda ke nuna cewa tsaye ake yi da ubayi me yake ce mishi shugaban munafikai mai sunan shi abdullahi bin ubayi bin salul da ya mutu manzo Allah ya mishi sallah ko ba haka ba kuma ya mishi addu'a Umar yayi inkari game da hakan da manzo Allah ya mishi bai so yin hakan ba kuma wahayin Allah ya wafaka ma ra'ayin Umar akan abin da manzon Allah ya yi ko Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi karkama wani wanda ya mutu daga cikin su har abada sallah kafiri mushriki munafiki bara mai sallah kuma Allah ya ce wala taqum kada ka yi tsaye don masa addu'a a kan kabarinsa kada ka yi mi tsaye ba ku zama da ba kuna salati goma sha ɗaya ga manzo Allah kaza da kaza da kaza matsalar ba salatin ba ne ba da kyau ba wannan addu'o'in ba ne ba su da kyau wannan tsarin da kaifiyar waye ba ku ina kuka koya Allah ya ce ku yi ko kuka kirkiri kayan ku wannan shine daɗi da kawo kaifiya da tsare-tsare cikin ibadar da asali Allah ya shar'anta haramun ne bid'a ina fatan mun gane to suna da yawa cikin sha'aninmu da al'amuran rayuwar mu a yau Allah fahimtar da mu daidai ba mu da mu aikatawa malaci wa zalika ka ada'i al-azkar al-mashru'a hakan yakan faru ne a cikin bada azkar zikirai wanda yake shar'antattu ne bi aswatin jama'iyya mutriba ta hanyar yinta da sauti na jama'a gaba daya irin sautin da ke tada tsiman jiki wanda za ka ji shi kama wani kiɗa koko kama wani abin da zai sa ka ji shauƙi a zuciyarka irin yadda yan bida ake haɗuwa yau la ilaha illallah da kaifiya kala-kala ko kuma a yi ta salatul fati da wasu salatai wanda ke ma'an zallahu biha min sulta illar matsalar wannan salon da tsarin waya ba su ina ne aka ce ku haɗu ku yi la ilaha illallah ta tare ku ɗauka tare ku aji tare shi ne matsala ba wai la ilaha illallah kin ba ta da kyau ba tana da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu dhikri la ilaha illallah أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله mafificin abin da na faɗa ni annabi da annabawan da suka gabace ni shine la ilaha illallah to matsalar ba wai la ilaha illallah kin ba matsalar wannan taron da kuka yi kuka fidda lokaci ku ɗauka tare ku aje tare waye ba ku da mai haka kaga da ibada ce shar'antatta da farkon wanda zai fara yanta manzan Allah da sabban shi da ko sun yi ta da an rawaito mana cewa annabi da sahabban shi sun yi haka da ba a rawaito ba ba su yi ba to kenan babu yin haka bid'a ina fatan kun gane kenan din irin wannan tsare-tsaren da kuka gani bid'a Allah bai saskar da hujja ba akan wannan bal ma yanzu abin da ya himu ne wani zai tsara lada da kan shi kai ka ce wa'ayi ake mishi ya ce idan ka yi wannan abin lada kaza za ka samu akwai bidiyoyin da ake badawa a cikin azumin wata ramadan na nafilfili har littafi aka wallafa kan shi wannan littafin baya da kima ko guda da shi da takardar nama duk guda saboda bidiyoyi ne cikin shi ƙarye ƙarerayi ne aka danganta a cikin addini wanda babu su a cikin addini za a ce yau rana ta ɗaya cin wata ramadana muna da raka'a kaza raka'a ta farko a karanto fatiha da kulhuwan lahu adadi kaza raka'a ta biyu a yi kaza da kaza a cike da ya laɗi ta koya kaza su kaza wa ya ba ku damar yin haka addini na da buƙatar ire-iren ku da za su kawo wani abin da yake gyara ne a cikin shi allan bai cike addinin shi bane ba eh ya cike kayan shi shi yasa yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan dan me zaka kawo wani tsari a ciki am lakum shuraka'u shara'u lakum min ad-din ma lam ya'zan bi illa ko kuna da wasu mutane da kuka tara su da Allah a matsayin kishiyoyi wanda suke kawo muku wani abu a cikin addini wanda Allah bai yi izinin a yi shi ba ashe Allah sai ya yi izini da ake mi ake yi ina fatan mun gane to wannan abin shine ba su fahimta muna roƙon Allah ya tusa musu fahimta a cikin zukatansu ya dawo da su kan daidai وقد تشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ko ko mutum ya tsananta ma kanshi cikin ibada da bauta zuwa ga wani haddin da zai fitar da shi daga sunnan manzan Allah ina fatan mun gane kamar ka matsa ma kanka a cikin bautar Allah ka tirsasa ma kanka ka dinga wahaltar da kanka wanda zai sa ka fita haddin sunnan manzan Allah a cikin sallah ka takura ma kanka ta yadda za ka iya wahalar da kanka har ma ka cutu a azumi ka cutar da kanka kawai ga rufa ga inuwa ga wuri ma watakila har da isi ka shiga cikin rana ka yi tsaye wadan ka kammala wurin samun lada wanda bida ne wahaltar da kanka ne wacce ka shiga rana yana ganin idan ya shiga rana ya kiyasta da ibadar da shan wahala shan wahala shi zai sa ya dada waya sanar da kai kai abu akan tsarin da aka ce kai shi ko ko akan halin da ka samu kanka an aiki ne kake cikin rana wannan daban amma ga inuwa ga kuma baka komi ka tashi kai tsaye cik a cikin rana saboda ka wahaltar da kanka wannan kaga wani abu ne wanda kai ka azama kanka ba a ce kai shi القسم الرابع
القسم الرابع ما يكون بتخصيص وقت للعبادة تخصيص المشروعة وقت للعبادة تخصيص وقت للعبادة وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع لم يخصصه الشرع لم يخصصه الشهر كتخصيص يوم النصف من شعبان وليله بصيام وقيام فإن الأصل الصيام والقيام فإن مشروع.
فإن أصل الصيام فإن أصل الصيام والقيام مشروع ولكن تخصيصه بوقت ولكن من الأوقات- تخصيصه تخصيصه تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج.
يحتاج إلى دليل نعم kaso na hudu alkismin rabi kaso na hudu daga cikin kashe-kashen bid'a bangaren ibada ma ya kunu bi taksisi waktin lil'ibadatin mashru'a lam yi khassisku shara abinda ke faruwa cikin keɓance lokaci na yin bautar da aka shar'anta a yi wanda shari'a bata keɓance lokacin ba ina fata mun gane ka keɓance lokaci ka keɓance adadi kama kanka wani tsarin da shari'a ita bata tsara maka shi yace ka takhsis yawmin nisfi min sha'ban wa lay min sha'ban wa laylihi bi siyamin wa qiyam kama yadda wasu ke keɓance ranar rabi a cikin watan sha'aban su keɓance shi da azumta shi da tsayuwar daren shi akwai mutanen da suke ganin sha biyar ga watan sha'aban wannan daren yana da wata kima yana da wata miza akan sauran darrai don haka za a azumci wannan daren kuma za a raya shi da kiyamun lai kaga sun keɓe zamani sun keɓe lokaci irin lokacin da shari'a bata keɓance musu kowa ya sanar da kai a cewa a cewa wannan daren yana da wata miza da ya za i- ka- ka- kaga kiyasi baka da baka baka da wani abin da zai baka au ka iya gane cewa wannan daren yana da wata miza akan sauran dare sai Allah ya baka labari ko manzon shi bale ka kibance wannan dare da ibada ta musamman kamar kiyamun laili da kuma azumta azumin wannan daren ko wannan yana wannan bid'a ce kaga wannan zai shiga a cikin sadakokin da muke iyakance musu lokaci a yau idan mamaci ya mutu akwai sadaka ta kwana uku haka ne ko sannan akwai sadaka ta nawa ta sati sannan akwai ta arba'in sannan akwai ta shekara ba matsala ba matsala duk wanda ya bar wai kayansa wanda ruwa za su iya bata su to ana yin ruwa ko na a gulbi ne eh to al- Allah kawo shi da alkhairi Allah kare mu kama irin iyakance kwanakai da muke a sadakan mutuwa kwana uku da ake yi bayan an mutu a zo a tara mutane a yi sadaka wannan iyakancin lokacin ba mu da hujja keɓance a cikin alkur'ani ko sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yanzu Allah an masa rasuwa sahabbansa duka an masa rasuwa ba mu samu ɗaya daga cikinsu sun yi hakan ba wanda ke nuna hakan kaga bid'a ko kwana bakwai satin mutuwa ko kwana arba'in ko shekara duka bid'o'i ne wanda Allah bai sabkar da dalili akan yinsu da duk wani abin da za a iyakance ma lokaci a iyakance mashi zamani wanda babu dalili akai bid'a malata fa inna asla siyami saboda shi asalin azumi wal qiyam da tsayuwa sallar dare kenan mashru abane wanda an shar'anta shi a musulunci walakin takhsisahu bi waqtin min al awqat yahtaju ila dalil sai dai kebance waɗanga ibadun da wani lokaci daga cikin lokuta yana buƙatar dalili wane sadaka 40 da kuke yi kun ji sadaka abu ne mai kyau shari'a ta horo da yin sadaka to amma iyakance sai kwana uku da kuke bayan an mutuwa an yi mutuwa menene hujja menene dalili in akwai sai ka bamu mu ma sai mu yi in babu mu haƙura da shi mu yi abin da shari'a ta ce ina fata mun gani daidai irin ababen da suke kama da wannan abu na uku daga cikin wannan fasli fasali shine hukumul bid'a fi dini bi jami'i anwa'iha hukumcin bid'a a cikin addini da dukkanin nau'o'inta gaba daya kullu bid'atin fi dini fa hiya muharrama wa dalal dukkan bid'a a cikin addini to haramun ce kuma bata ce babu wata bid'a mai kyau a cikin addini duk abin da ke karɓar sunan bid'a a addinance ba a al'adance ba haramun ne kuma batacci da kaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam saboda faɗan manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi da yace wa iyyakum wa muhdathatil umur kashedunku da sababan al'amurra bakin al'amurra wanda aka kirkira fa'in kulla muhdathatin bid'a saboda yadda al'amarin yake dukkanin abin da aka kirkira dukkanin bakon abu sabo bid'a ne gaba ɗayan shi wa kulla bid'atin dalala dukkanin bid'a kuma batacci kaga annabi sai game gaba ɗaya ce batacci وقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد da faɗan maza Allah sallallahu alaihi da yace duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin al'amarin wanda babu shi a ciki to abin za a mayar masa da kayansa wa fi riwaya man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad a cikin wata riwaya duk wanda ya aikata aikin da babu fuwaran mu akai ko al'amarin mu akansa fa huwa raddun za a mayar masa da kayansa فدل الحديثان على أن كل محدثة كل على كل على أن كل محدث في الدين فهو بدعة sai wannan hadisan guda biyu suka yi nune akan cewa dukkan bid'a a addini dukkan kirkira abu sabo a cikin addini bid'a wa kulla bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce marduda kuma abin mayar ma mutum kayan shi wa ma'ana dalika annal bid'a ma'ana haka shine ita bid'a fil ibadat a cikin bauta wal i'tiqadat ko kudiri muharrama haramun ce walakin at-tahrim yatafawat bihasabi naw'iyyat al-bid'a sai dai haramcin yakan daukaka wani ya fi wani gwalgwadon irin bid'ar da aka aikata faminha ma huwa kufurun sarah daga cikin bid'a abin akwai abin da kafirci ne karara kai ko abin da ke kafirci bai kai abin da bai kai kafirci ina fatan mun gane bid'a ta kudiri wadda ke kafirta mutum tana da bambanci da wanda zai kirkira wata bid'a a ibada wadda bata kai matsayin wannan ba misali bid'a ta hululiyya da bid'a ta wahdatul wujud bid'a wanda suke ganin cewa Allah yakan shiga mutum ko kuma komai Allah ne kaga wannan kafirci ne tsantsa kafirci duk mai kudirin ga kafiri ne a bid'a da ya kirkiro ta kudiri kafiri ne bai yi kama da wanda zai zo yi maulidin manzon Allah yayi na ana ana zikiri hasafi wanda shi ma bid'a haramun ya aikata amma bai yi kama da bid'a wanda ke ganin komai Allah bane ko kuma Allah na shiga a cikin halittun shi ina fata mun gane ka tawafi bil qubur kaga tawafi ga kabari shirka ne kafirci ne bautan mai kabarin nan taqarruban ila ashabiha dan neman kusanci zuwa ga wannan masu kabarin kaga wannan kafirci bid'a ce amma ta kai haddin zuwa kafirci wa taqdim adh-dhaba'ih wan nuzur laha da gabatar da yanke-yanke da bakance ga kabarrai ko ga ma'abuta kabarrai kaga wannan kafirci ne saboda ka ɗauki nau'an min anwa'il ibada ka sarrafa shi zuwa ga wasu wanda basu cancanci bauta ba su ne mutane wani waliyi ne kama wani shehi ne ko annabi ko wani wanda kake girmamawa idan ka je ka yanka dabba dan neman kusancin wannan mamacin ko ko kai bakanci a gare shi kace ya waliyi wane idan bukata ta tabbiya ko ko idan na samu biyan bukata cin al'amarin rayuwa ta ta kaza zan je gaban kabarin wane in yi kaza zan ba da sadaka wurin ga shehuwa na kaza ko waliyuwa na kaza ko annabiwa na kaza wannan shirka ne saboda azabh ibada yanka bauta ne qul inna salati wa nusuki ko fa salli li rabbika wanhar duka ibada ne kuma ibada haqqun lillahi ta'ala babu wani daga cikin bayi wanda ke tarayya da Allah cikin haƙƙin ibada haka annazar bakanci ibada ne mai ke nuna ibada ne Allah ya yabi annazar kuma yana son shi kuma ya yi alkawarin zai ba da lada ga wanda suke kiyaye bakancinsu yufuna bin nadri wa ya khafuna yawman kana sharruhu mustatira kaga Allah ya yabe su wanda suke yin bakance kuma su cika wanda yake nuna bakance ibada ce yin shi zuwa ga wani Allah kafirci kenan gaga gabi da ta kai haddin kafirci wa du'ayasa wa du'ai ashabiha ko roƙon ma'abuta kabirra ko kabarin annabi ne da ka je ka tsaya a gaban shi ka ce ya annabi min kaza kai shirka shine wanda yan bid'a ko mushrikan zamani a yau suke ce matawassuli shirka ne kafaran farko ma ce suka yi ai ba su muke bauta ba ba wannan gumakan muke bauta ba ko me ake cewa eh ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ba wai guma kan muke bauta ma ba wadba da suwa da yagusa da nasra muke bauta ma a'a su muna kama kafar su ne muna kiran su ne domin su kusatar da mu a wurin Allah sun fi mu makami sun fi mu matsayi a wurin Allah masoyan Allah ne waliyan Allah ne annabawan Allah ne sai mun bi ta kasan su sannan mu isa ga Allah amma Allah ya nuna kafirci suke yi to mushrikan yanzu ma haka ne sai ce ai tawassuli ne muke yi sai mun bi ta kasan shehu saboda kusancin shehu ga Allah ya kai mu ga Allah wannan shirka ne ba za ka roki wani Allah ba ko ma wane ne annabi ne daga cikin annabawa ko mala'ika daga cikin mala'iku idan ka yi hakan ka aikata shirka shista Allah ya ce wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun wa idha sa'alta fas'alillah ko Allah ya ce ku roƙe shi manzo Allah sallallahu alaihi idan zaka roƙa ka roƙi Allah madaukakin sarki wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka fa in fa'alta fa innaka eh fa innaka min adh-dhalimin kada ka kiri wani Allah wanda ba Allah ba wanda ba zai amfanar da kai ba ko ya cutar da kai idan ka aikata hakan to kai kana daga cikin azzalimai bi ma'ana mushrikai wanda ke ɗauka abu su ajiye shi inda bai dace shine zalunci duk wanda ya roki wani Allah da biyan bukata cikin irin ababen da ba mai iya biyan bukatar su sai Allah ya yi shirka mushriki ne dole wanda za ka roƙa wanda ba Allah ba ya kasance yana nan gabanka yana jinka kuma ya iya biya mabukatar da ka nema wurin shi wannan halal ne ya halatta wanda kake kira yana nan yana jinka kuma abin da ka nema wurin shi ya iya maka shi tallafi ne wanda yana ƙalƙashin ƙudurar banu adam zai iya maka shi amma ka nemi irin abin da babu wanda ke yin shi sai Allah wurin wani wanda ba Allah ba shirka irin lafiya babu mai ba da lafiya saiwa sai Allah irin arziki babu wanda ke ba da arziki saiwa sai Allah irin mulki babu wanda ke ba da mulki saiwa sai Allah babu wanda ke aikata wannan ayyuka sai Allah da ire-irensu masu kama da su ba za ka roƙi wani Allah ba a cikinsu saboda wanda za ka roƙa bai iya baka su kenan ka ba shi matsayi irin na Allah an gane ko yawa shi sa annabi ibrahima a cikin addu'a shi me yace wallazi yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fa huwa yashfin wallazi yumituni thumma yuhyin wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din wannan abubuwan ba a roƙon kowa su saiwa sai Allah madaukakin sarki to roƙon wani Allah cikin irin wannan abun bid'a ce wadda ta kai haddin kafirci duk wanda ke roƙon waliye da shehunnai da biyan bukata wannan mushriki ne haramun ne ka bi shi sallah shi ma baya da sallah bale kai da kai koyi da shi ina fatan mun gane da kaga shehu ya zo ana kewayen kabarai da ya ta kabarta sallah tafi abin ka kawai in ka bi shi sallah baka da sallah saboda shi da kanshi ba karɓar sallah shi mushriki ne ina fatan mun gane yawa da bid'a ta sihiri da bid'a ta da'awar sanin gaibi wannan duka kafirci babu wanda zai maka wani abu wani sadabaru dan ya baka labarin abin da ya faru baya ko abin da zai faru nan gaba ina fata mun gane ko da ya baka labarin kaga hakan ya kasance to yayi wannan yayi wata alaka ce ta musamman da shayatin da afari su suke bashi labari wannan abun ba wani gaibi bane ba idan aka alakanta shi da aljanu saboda suna yawo ne su ma suna tambaya har su cimma labarin su zo su kama shi sai ya faɗa sai abin ya baka mamaki amma da ka san hanyar da yake bi wurin ya san wannan abun ba zai baka mamaki ba alaka ne suke da shayatin wannan bidoyi ne na kafirci kenan wal istighathati bihim da neman taimako ga abuta kabarra neman agaji nake san cewa neman agaji al istighatha kana neman agaji da tallafi ka shiga cikin halin kakani kai to ba a neman tallafin kowa da agajin kowa sai wa sai Allah balle ma cikin irin ababen da wanda kake nema baya iya maka su ina fatan mun gane amma cikin irin agajin da ka iya yin shi wani ya iya maka shi in ka neme shi wurin shi ba kai shirka ba kai kafirci irin Allah kiyaye ka fada ruwa kana neman ka dirmi a cikin ruwa baka iya ruwa ba ga mutane ku ku agaza mini ko ga yan fashi ku agaza mini ku taimake ni akan su ko ga abin gobara Allah ya kiyaye ka kira me yake ce musu ɗan kashin wuta da abin da ke kama da shi kai kuwa ku agaza mini ku cece ni ku taimake ni cikin haka wannan duka ba laifi ba shirka kai game da naji wani dan bid'a waye yake cewa kuke cewa istighatha shirka ne ce so nawa mutum na cikin gidan shi barayi su duro mishi kira kwamsere yayi shirka ne wannan ai shahilci ne dan ka kira polisai barayi sun zo maka kai shirka da Allah ka kira mutanen da sun iya su abin da ka kira su kuma sun ji ka kuma telefon ka buga ko ba ka ba amma yau shabarawo zai zo gidanka da macuji mafashi zai kashi ya shehuwa ne ina shehuwa ne yana jin ka ya iya biya ma bukata ya san ma me kake yi shi yasa Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم شركة شكوكي ولا ينبئك مثل خبير amma da yake wawa ne jahili ne kuma gashi tsuha ya bige shi hankalin shi ya fita ɗaya rubuce wa ke cin shi shine ke buga wanga rababban misali yadda kwallo shi ta rubi haka yake buga misali rababbu wa yana halatta shirka game da wanga abu istighatha ya halatta ka neme ta ga wanda yana jin ka yana ganin ka kuma ya iya tallafa maka shi yasa da alqib da mutunan qibtawa dan kabilar fir'auna da dan kabilar banu isra'ila suna fada da annabi Musa ya zo dan kabilar Isra'ila sai ya nemi mi fastaghathahu alladhi huwa min shi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi fawakadahu Musa faqada alayhi sai ya nemi taima ya nemi agajin annabi Musa ko saboda ya sa annabi Musa ya iya agaza mashi gashi yana ganin shi annabi Musa ko ya kaino shi ga wannan bakabdan ya fade mutu ko kaga ya nemi agaji ne da wanda yana nan yana ganin shi yana jin shi kuma ya iya taimaka mishi to amma kai kadai cikin sahara ba kowa wani abu yazo zai halaka ka ce ya shehu wani ko ya annabi wani ina Allahn ka da yake da iko kan komai wanda ya iya samar da kai cikin dukkan halin da ka samu kanka a kai kenan kaga istighatha ibada ce ba ai makowa ita sai wa sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yakin badar zai faru yakin badar ya faru ne ba tare da alkawalin a haɗu ba sai aka haɗu annabi ya ji labarin abu sufiyan ya zo da ayarin ƙwarishawa zai isa garin makka sai ya ce ku tashi mu tare shi mu karɓe dukiyoyin da ke hannun shi saboda ana cikin hali na yaki suka tarbe shi shi kuma ya sulale wata hanya ya je gaya ma ƙwarishawa suka taho kwansu da kwalkwata su da nihin yaƙi annabi ya fito da nihin tare abu sufiya ƙwarori ne suka fito ba da nihin yaƙi ba arna kuma sun fito da adadi mai yawa don yaƙasu kaga an haɗu ne ba tare da alkawalin a haɗu ba annabi ya sa addu'a gaba yana ɗaga hannun shi yana roƙon allah yana neman taimakon allah a wannan lokacin don Allah ke ba su labarin ni'imar da ya musu iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin ka tuna lokacin da kuke neman agajin ubangijin sai Allah ya karbi bukatar ku Allah ya sabko muku madadi na mala'iku dubu da za su kama a yakin badar kuka ci nasara akan arna kaga kenan neman taimako menene neman agashi menene ibada ne ba a yi makowa shi saiwa sai Allah in kaga an yi neman agaji wurin wani Allah to ka tabbata cikin irin ababen da ya iya yin su ne ba ababen da suka fi karfin sa ina fatan mun gane to istighasa ibada ce duk wanda ke bid'a istighasa haddin kafirci zaka kai shi wa taqdim wa aqwali ghulat al-jahmiyya wal mu'tazila da maganganun gulat wanda suka zarfafa cikin masu aqida ta jahmiyya da mu'tazila su ma duk kafirci wa minha ma huwa min wasa'il shirk daga cikin bid'a akwai ababan da wasila ce tsani ne da zai kai ka zuwa ga shirka ba shirka bane amma kuranga ce da za ta abka ka cikin shirka kaga bai kai girman shirka ba kenan kalbinayi alal kuburi was salati wa du'a indaha kamar yin gini akan kabarbara yin gini akan mi kabari irin kubbara da kuka ana yi a kabari wanda zaka ganin ta nan muna da ita albamban duk da alhamdulillah sai Allah bai alakantar da zakatan bayu ba zuwa gare ta amma shekarun baya tun muna yara an ɗauke ta wuri ne da akan kai ziyara wurin tana yawa yanzu ma akwai ɗaiɗaiku masu wannan ƙudurin amma ba kamar da za su je kaga sun yi ɗawafi su bakwai sannan mutum ya aje bakancan shi a ciki wani zai aje kuɗi wani zai aje sabili wani zai aje atamfa wani kaza yara za su yi sabko su buɗa su je su tsinci abin da ke ciki kaga wannan ƙubbar da aka yi wasila ce da za ta kai ka abkawa zuwa ga shirka kaga kuma ta kai su tanda suna yin dawafi da wannan kabar wanda da babu kubban nan ba a kudirin cewa wannan mutum yana da wata makana da matsayi na musamman wanda baku sani ba tanda duk kabarin da kai su an mai wani gini na musamman tsakankanin sauran kabarai za ka yi tsammanin yana da wata miza ta daban sabanin sauran kabarin hakan zai ja ka zuwa ga bautar sha'awar sarana kaga yin ɗakin matattakala ce da za ta abkar da kai a cikin shirka da kafirci da sallah a makabarta yau da gobe zai ja ka zo ga bautan masu kabar yau me sallah a makabarta duk masallatayen ku ba ku zo ku yi sallah sai ku je makabarta ku yi sallah wai da an taba su malikiya malikiya wannan shahidci ne fa annabi ya hana sallah makabarta hadisai birjik suka zo wanda suke nuna hani dangane da yin sallah makabarta ka ce a malikiya ana yi babu tun malikiya jama'a na hadisan annabi kana malikiya wannan shahidci duk malamin da ka ji ana annabi ya ce kaza ka ce malikiya wannan ka tantaga jahili kana nema da ka tsagare shi kakari shi yasa ya kamata ku sanar da 'ya'yanku hadisi kayan ku koya musu fiqh fara koya musu hadisan annabi su san girman annabi da girman magana annabi a zukatansu idan wata magana ta zo ta ci girma ta ci karo da ta annabi sai su aje ta su ɗauke ta annabi amma idan ka fara samun su maganganun malamai tukon kahin hadisai to idan suka karɓi maganganun suka ba su girma da matsayi a cikin zukatansu in hadisi ya zo ci karo sai su aje hadisi su ɗauki wancan magana wanda hakan kuskure ne malaman suna da girma ba wai ana nihin ba su da girma ba suna da girma amma sun sami girman ne kalkashin addini da da bibiyin manzo Allah da hadisan shi to ta yaya za a yadda hadisi ya dauki maganar su idan ta cikar da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gini akan yin sallah makabarta bai dace haramun ne bid'a ce muharrama haka fuskantar kabarai idan za a sallah wa minha ma huwa fisq daga cikin bid'a akwai abin da yake matsayin shi fasikanci ne fiskun ma huwa fiskun i'tiqadi fiskun i'tiqadi ka bid'atil khawarij kamin bid'ata khawarij al khawarij su ma wani nau'i ne daga cikin anwa da wata jama'a ce ko kungiya daga cikin kungiyoyin yan bid'a su ma bid'a su bid'a ce mai muni haramun ce kuma fasikanci wa bid'atul qadariyya da bid'atan qadariyya wal murji'a da bid'a ta murji'a wannan duk kungiyoyi ne wanda ya kamata da musamman suke yi amma babu lokacin da zan wani lokaci insha Allah zamu zo mu ji su fi aqwalihim cikin maganganun su wa i'tiqadatihim da qudurun su al mukhalifa li adillati shar'iyya wanda suka ci karo da dalilan musulunci wa minha ma huwa ma'siya daga cikin bid'o'i akwai abin da yake sabo ne laifi ne bai kai wancan girma ba ka bid'atit tabattul kamar bid'a ta at-tabattul mutum ya yanke gaba daya ba shi ba rayuwa ibada sak aure baya da lokacin shi wani dan faraha a shi daɗi baya da lokacin shi duk wani abin da Allah ya halatta ya baya da lokacin shi ibada sak masallaci sallah nafila az ya haramta maka shi abin da Allah ya baci da mai tabattul kenan ina fatan mun gane wannan kaga sabo ne karka matsa makan ka mana abubuwan da Allah ya halatta maka kai mana to sannan akwai bid'a ta azumi da mutum zai ya zo ya tsaye a cikin rana wannan ma kaga sako ne bai dace bai haka wal khisa bi qasdi qat'i shahwat al jima ko mutum da zai sa masa daddaka dan a yanke mishi shawa ta jima'i ba shi ba aure ba mata ba su shagaltar da shi wurin nema wanda haƙoƙinsa kawai bauta Allah zai akwai mutane da suke haka zai zai amai daddaka kawai haka mai daddaka ba banci gaban shi bacci ko namiji baya da sha'awa ko guda saboda wai in yayi hakan shi zai sa ya barranta da mata bale ya aure saboda mata su za su shagaltar da shi su za su damo shi a cikin rayuwa haƙoƙin sakan shi sai koma ibada wannan kaga bid'a ce sabo ne bai dace ba ina ga dubuwa ga lokaci ya ja mu sosai nan za mu dakatawa insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure ko abinda ke kama da shi Allah ya fi mana insha Allah ta'ala kenan nan za mu dakatawa assalamu alaikum wa rahmatullah